بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثاني الأحكام الوضعية
الباب الثاني wato babu na biyu a cikin bababbuka na wannan 'yan risala ta sheikh wahid bin abdulsalam bali allah ta'ala ji kansa da rahama ya ce al'ahkamul wad'iyya wato hukumce-hukumce wanda ubangiji su ba da huwa ta'ala ya sanya su domin su zamanto alama ga tabbatar wani abu ko alama ga korewa wani abu ko alama ga ingancin wani abu ko alama ga rashin ingancin abu wa fihi tis'atu dawabit wato a cikin wannan babi na biyu akwai dawabit wato dawabit dawabit abubuwan da za a iya kiyayewa abin da za a iya rikewa a matsayin ka'ida guda takwas الضابط الأول abin da za a rike a matsayin ƙa'ida a kiyaye shi al'ahkamul wada'iyya hamsatun wato hukumce-hukumce wanda ubangiji ta'ala ya sanya su domin su zamanto alama ga tabbatar wani abu ko kore wani abu ko kuma ingancin wani abu ko rashin ingancinsa guda biyar ne gaba yadda al'ahkamul taklifiya su kuma guda nawa ne? awa guda biyar ne su ma na'am sabab to na farko daga cikinsu akwai abin da ake cewa asabab na biyu akwai ashardu walmani'u na uku akwai abin da ake cewa almani wasihatu na hudu shine asiha walfasad na biyar shine alfasad to waɗannan su ne al'ahkamul wada'iyya al'ahamsa kamar yadda shi malam ya kawo su ana idan aka ce kam al'ahkamul wada'iyya ta ƙulu ta ƙulu al'ahkamul wada'iyya al'ahamsa wa mahiya hiya kama zikira huna al-sabab wa shart walbani wa sihat wal fasad na'am an gane ko na'am Addabidu Thani, wato abinda za a iya kiyayowa na biyu.
Sababu Na'am.
ma yalzamu min wujudihi wujudu wa yalzamu min adamihi adam.
Malam ya ce asabab, wato abinda ake cewa asabab a larabce shi ne tsani, abinda zai baka dalili, abinda zai sa dalilinsa ka san wani abu. ko abin da za ka iya hawa wani abu da shi to wannan shi ne ake ce da shi a sabab amma a ɓangaren malaman usul suka ce abin da ake nufi da asabab shi ne ma ya lazamu min wujudihi wujudun ma ya lazamu da wujudu min wujudi abin da yake zamantowa idan aka same shi to dole a samu abin da ake nufi a ciki wa ya lazamu min adamihi la adamu idan babu shi to dole kuma a rasa abin da ake bukata abinda yake nufi ma ya lazzamu min wujudihi wujud abinda samuwar hukunci yake tabbata a dalilin samuwar shi bayan da za a ce mutum ya tashi ya je ya sallar azhar rana ba ta karkata ba wajen sha ɗaya ba za a nemi da ka zo da sallar azhar ba haka wajen sha biyu ba za a zo da ka ba za a nemi ka zo da sallar azhar ba saboda a wannan lokacin ba a samu sababin da ya haifar da ita ba sababin da ya haifar da salatu zuhur shine zawalu shams to haka nan idan rana ta karkata to yanzu yalzamu min wujudihi wujud da zaran cewa rana ta karkata to ya zamanto dole a samar da sallar azhur saboda lokacin ta yi kamar yadda haka sallar magruba yalzamu min suquti shams wujudul maghrib haka nan yalzamu min adami suquti shams wujudul maghrib an gane yawwa wannan shine abin da ake nufi da sabab abin da yake zamantowa sababi wanda shine dalilin da yasa aka bashi wannan hukunci irin kamar yadda a zakka sai in zakka sai in dukiya ta kai nisabi sannan kuma yake zamantowa za a fitar mata da zaka amma dukiya inda ba ta kai nisabi ba ba zaka a cikinta na'am الضابط الثالث الضابط الثالث wato abinda za a iya kiyayewa na uku a cikin wannan babi الشرط ashardu wato sai kuma ashard na biyu kenan ashardu idan aka ce ashardu da larabci shine al'alama to alamar abu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fa'alam annahu la ilaha illallah fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa ashratuha to hakika alamunta sun zo su to ashardu a larabci shine abin da ake nufi da shi al'alama amma a bangaren malaman usul shine ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود وجود ولا عدم ma yalzamu min adamihi al'adam shine abin da a rashin shi yake zamantowa dole a rasa hukuncin da ake bukata ma yalzamu al'adamu min adamihi abin da a rashin shi ake rasa kuma rashin hukunci idan ya zamanto babu shi to bayan da za a yi kuma ka yi magana akan hukuncin da kake so ka yi magana akan nashi wala yalzamu min wujudihi wujudun amma kuma samuwar shi baya zamantowa dole saboda an same shi a samu wannan hukumcin wala adamun kuma baya zamantowa dole a ce an rasa wannan hukumcin abinda yake nufi da ma lazamu min wujudihi min adamihi al-adamu abinda yake zamantowa dole daga rashin shi a rasa hukumcin da ake bukata a kai mutumin da baya da alwala dole ka ce mishi ba zai yi sallah ba idan yin sallah ba alwala ba za a bishi wannan sallah tashi ba shine min adabi a tsahara sharaɗi ce fi sihhatis salati sharaɗi ce cikin ingancin sallah To kamar yadda wato amfanar bawa aikin shi ya amfane shi to musulunci sharaɗi ne sai mutum ya musulunci ya yi imani sannan kuma idan ya aiki aikin shi zai amsu to wannan shine ma yalzamu min adamihi al'adamu idan ya zamanto babu musulunci to bayan da za a aikin bawa ya amfane shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin na na Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahihin Abdullahi ibn Jud'an ya kasance yana aikata aikin alkhairi to amma da ke ba musulmi bane sai manzon Allah ya ce innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmiddin saboda sharadi ne wajen amsar aiki sai mutum ya zama mumini sannan za a amshi aikinsa haka sharaɗi ne wajen amsar sallah sai mutum yana da alwala idan ya yi ta sannan za a amshi sallah to amma kuma wala ya lazamu min wujudihi wujudun samuwar wannan hukunci baya zamantowa dole saboda an samu sharaɗinsa idan mutum ya alwala ba za ka ce ba kuma dole sai ya yi sallah saboda zai iya yiwa ya alwala wajen sha ɗaya ta rana za ka ce bishe sallar a zuwa don haka samuwar ita alwala baya nuni akan samuwar sallar amma samuwar sallah yana nuni akan dole sai an samu alwala wala adamun kuma baya nuni akan rashin ita sallar zai iya kuma lokacin sallar yayi sai alwala zai je ya sallah wannan shine abin da ake nufi da ash-shart الضابط الرابع wato abin da za a iya kiyayowa na hudu a cikin wannan babi
الشرط الشرط الشرعي نوعان ash-shart ash-shar'i nau'ani sharaɗi na shari'a ta musulunci kashi biyu ne
شرط وجود وشرط صحته sharɗu wujubin sharaɗi na wajabcin abu kafin abu ya zamanto wajibi a kanka sai ya zamanto ya bi ta sharaɗi kaza an gane ko kafin sallah ta zamanto wajibi a kan mutum dole sai ya zamanto baligi yaro idan ya sallah sallar shi za ta amsu amma ta zama wajibi a kan shi sai lokacin da ya balaga a gane ko wa sharɗu sihhatin da kuma sharaɗi na inganci sharaɗi na inganci shine sallah idan lokacin ta yayi idan aka yi ta ba alwala ba ta inganta ba dole sharaɗi ne na inganci a yi ta a yi alwala sannan a je a yi sallah da waɗansu daga cikin misalai da dama wanda idan muka shiga littafi na gaba za mu yi bayani a kansu abbabitul khamis wato abin da za a iya kiyayewa na biyar a cikin wannan babi الشرط الجعلي واجب تنفيذ ما لم يخالف نصا شرعيا asharɗul ju'ili ala ya ce wato sharaɗi wanda aka sanya shi akan tabbatar da wani abu ko samar da wani abu to wajibu tanfidi wajibi ne a zartar da shi a bada shi ga wanda suka samar da abun ko suka tabbatar da abun malam ya khalif nassan shari'iyya matukar bai saba wa wani nassi na shari'a ta musulunci ba a sharɗin ju'ili shine kamar ka ce da wanda ya haƙo mini rijiya yana da kwai jika ɗari to yanzu lokacin da aka gama haƙowa to wajibi ne a bada ta sawa na cikin awa ɗaya suka haƙo ruwa ko kuma awa biyu ko kwana ɗaya ko kwana biyu kwana uku to wajibi ne ka ɗauka ka zartar da abin da kai alwashin za ka bada matuƙar wannan abin da aka yi magana a kai bai saba wa nassi na shari'a ba الضابط السادس abinda kuma za a iya kiyayewa na shida a cikin wannan babi المانع ما ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم almani'u sai kuma abin da yake zamantowa mani'i mai hana yin abu shine ma yalzamu min wujudihi al'adam abin da rashi yake tabbata a dalilin sabuwar shi wanda in dai akwai shi to kuma wannan abun ba zai wannan hukuncin ya tashi daga aiki ba zai aiki ba amma wala yalzamu min adamihi wujudun wala adam wala yalzamu wujudun samuwar wannan hukuncin wala adam ko rashin samuwar wannan hukuncin baya zamantowa dole min adamihi idan aka rasa wannan mane din shi ko wannan misalinsa a mace wanda take baliga wajibi ne akan ta ta yi ibada wajibi ne akan ta ta yi sallah idan lokacin sallah yayi wajibi ne akan ta ta yi azumi idan watan ramadan ya shigo to amma idan jini na al'ada ya zo mata to yanzu shine ake ce da shi almani'u wato wanda zai hana ta ta ci gaba da ibada to yanzu zau wani jini na al'ada ya lazumta al'adamu rashin amsuwar ibada daga wannan matar min wujudihi a dalilin samuwar wannan jinin na al'ada an gane ko haka ya rasa amsar sallar wannan matar saboda samuwar wannan jini na al'ada amma kuma wala yalzamu min adamihi wujudun wujudun samuwar sallah ko samuwar azumi baya zamantowa dole min adamihi a rashin jini na al'ada idan ya doke mata idan jini na al'ada ya doke mata ba kowane lokaci bane take sallah sai lokacin sallar yayi wala adam na haka rashin sallah baya zamantowa dole aka idan jini ya doke mata sai zamanto wani lokacin za ta yi ibadar wani lokacin kuma idan lokacin ta ya fita za ta bari ta huta wannan ya sha shine akasu ash-shart الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا لزم من وجوده وجود ولا عدم shi kuma almaniyu shine ma yalzamu min wujudihi al'adamu wa la yalzamu min adamihi al'adamu wa la wujudu li zati an gane ko to da ash-shartu da as-sabab da da da almani da ga suna iya haduwa abu daya yanzu misali mu dauka sallah shiga lokaci wannan sababi ne na wajibcin sallah yin alwala sababi ne na wato sharaɗi ne na ingancin sallah zawuwar jini ga mace wanda take mai al'ada a lokaci na sallah wato mani'i ne wanda zai hana ta ta yi sallar nan ko da ta yi alwala kuma ko da lokaci ya shiga kaga a cikin ibada ɗaya an samu asabab an samu ashar an samu almani haka zaka muka ce sababinta sababin da yake haifar da ita shine tamamun nisab wato cikar nisabi zaman to mutum ya mallaki kuɗin da ya kai a fitar mishi da zakar dan kuma sharadin shine haulanul haul zaman to shekara ta kewaya akan wannan kuɗin ya cika shekara a wajen shi ba tare da ya ragu ba daga nisabin dan kuma za a iya samun almani'u almani'u shine zaman to gashi ya mallaki mu ɗauka miliyan biyu ita ce nisabi ya mallaki miliyan biyu tsawon shekara biyu yana jujjuyawa da ita tsawon shekara guda yana jujjuyawa da ita amma yanzu da aka zo za a yi lissafi a fitar da zaka sai wani ya ce akwai wanda yake bin shi bashin jaka ɗari biyar to kenan yanzu ya sar yadda kuɗin da ya kai adadin zaka a ciki idan miliyan biyu ne ake fitarwa zaka to shi kuma kuɗin shi yanzu miliyan ɗaya da ɗari biyar ne kenan ba zai fitar mai da zaka ba a shi an samu a sabab an samu al-tamamu ash-shart an samu kuma almani to ba za a yi shi ba wannan an gane na'am
abda insani na'am as-sahihul المستوفي لشروطه وأركانه Mm, وترتبت عليه آثاره mm.
وبرئت به الذمة malam ya ce a zabitin sabi wato abinda za a iya kiyayowa na bakwai a cikin wannan babi shine as-sahihu wato abinda ake cewa as-sahihu ko as-sihhatu wato abinda ake cewa ingatacce to duk idan ka ji a sallah an ce hadhihi sahhatu salatuhu ko a cikin mu'amala an ce sahha hadha al-aqdu wato wannan kullun ya inganta shine al-mustawfi li shurutihi wato shine wanda ya cika sharuɗansa wanda ga baki ɗaya sharuɗan da aka gindaya mai ya cika shi wa arkanihi kuma ya cika gimshiƙan da sai da su ne yake tabbata wa tarattabata alaihi atharuhu sannan kuma wato fa'idar wannan ingancin tajeranta akan wannan aikin da aka yi idan ya zamanto a a ciniki ne da kuka yi da mutum aka ce wannan cinikin yayi idan salula ce ya baka aga ka cire layukan shi daga ciki ka bashi ka sa layukan ka a ciki ka sa kartin ka ka fara cin moriyarta to wannan shine yanzu ka damka mishi kuɗi ka hudda mishi kartin shi ka hudda mishi layinsa kuma ya amsa kuma kai kasa to yanzu wannan za a ce da shi al-mustafi li shurutihi wa arkanihi wa tarattabat alayhi atharu idan aure ne an zo da alwalai da komai an ɗaura aure an kai wa mutum matar shi gidansa shi kuma ya biya abin da yake wajibi a kansa na sadaki da sauran abubuwan da aka gindaya mishi to kuma yanzu ya tabbata a gare shi zai iya jin daɗi da matar wannan kuma su kuma za ita kuma matar za ta iya cin wannan sadaki da ta hani amarya kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa bari'at bihi zimma idan kuma a ibada ne wanda wuyan mutum take kubuta a dalilin aikata shi da ya gace hadhihi salatu sahiha shine wanda ba za a ce ba mutum sai ya sake ta yayi sallar azhur a lokacin azhur yayi ta da alwala sannan kuma ya cika rukunnanta ya zo da dukkan abubuwan da ake bukata ga mai sallah ya zo da su a cikin sallar shi to ya zo da su to yanzu sallar nan za a ce da ita sahhat salatuhu sahhat ibadatuhu idan azumi ne haka ya kiyaye duk abin da shari'a ta ɗora mai ya zo da shi a cikin azuminsa ya kiyaye ya zo da shi abin da ta ce nesance shi ya nesance shi to za a ce saha sau muhu a to azumin shi ya inganta da dai makamantansu a ɓangaren mu'amalat za a ce saha al'aƙadu wanda shi ne tarattubul athar a kan wannan ƙullin idan aka yi ƙullin ciniki wanda kai idan ka ba shi kuɗi ya halitta a cikin wannan kuɗin ya fara amfani da shi daga baya jika sha biyar da kuka yi magana ya baka salula zai iya yiwa a nan ma ya ce wani abokin shi to kai ga jika biya cikin rike ya kuma sa jika goma wannan jika ukun kuka kayawa ne ya halitta a yi haka nan to wani shine eh, sahihu an gane ko? To, الباب الثامن mm, الفاسد ما ما فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروطه أو وجود مانع من صحته jayyid. Bala ya ce addabitu thamin wato abin da za a iya kiyayewa na takwas a cikin wannan babi na biyu wato shine kuma alfasid wato abin da ake nufi da alfasid to abu wanda yake bacacce rugujajje wanda ghairu mu'taddin bihi fi shari'a wala mu'taddin bihi fi mu'amalat a bangaren addini a bangaren abin da ya shafi ibada ghairu mu'taddin bihi fi ibadati wala mu'taddin bihi fi mu'amalat a bangaren abin da ya shafi ibada ba a lissafi da shi haka a bangaren mu'amala ba a lissafi da shi shine ma faqada rukunan min arkadihi shine dukkan wato aikin da ya rasa wani gimshiki daga cikin gimshikansa ya rasa wani rukuni daga cikin rukunansa idan sallah ce kawai mutum da ya zo shi zai sallah sai ya manta bai takbiratul ihram ba da ya baka bara kawai sai aka je ya ruku ya ce Allahu akbar to zana fagada rukunan min arkanihi to wannan sallar shi za ta zama to fasadat salatuhu ko kuma da ya zo shi ya yi takbiratul ihram kai tsaye kawai a raka ta farko sai ya tafi ya yi sujada bayan ya gama karatun fatiha ya yi sura kawai sai ya tafi sujada tare da cewa kuma ruku'u rukuni ne daga cikin rukunai na sallah sai manta wannan bai yi shi ba so wannan shi ma za a ce fasarar ta salatu matukar bai yi ilga'i da wannan raka'ar ba ya zo da wata kambacinta ba inda ya tafi haka nan sallar shi ta ɓaci ko kuma a azumi a maimakon a ce mutum ya yi niyya mutum ya yi niyya tun da dare a azumi na ramadana kawai sai bayan karfe goma ta rana ko sha ɗaya sai ce ai shi bai ma yi niyyar azumi ba sai ya kulli niyya a nan lokacin azumin shi bai yi ba fasidi ne saboda bayan sallah sai ya rama guda ɗaya saboda kamar da mazala ya ce mallam jami'i siyama fala siyama lahu hadith da yana cikin abu dawud to dukkan wanda bai yi ba niyyar azumi cikin dare to baya da azumi ko da yayi da rana inda azumi ne na farilla to ma faga da rukunan min arkanihi aw shartan min shurutihi ko kuma wanda ya rasa wani sharadi daga cikin sharuɗansa da aka zo za a yi sallar azur ana kallon gabas ne kawai wani cayi shi kawai ba zai kallaci gabas ba yau ya gaji da kallon gabas din da kawai arewa zai kalla da gangan to yanzu ne idan ya sallah ya yi ta bayan rana ta shi bayan lokacin sallar ya shiga yin azuce bayan rana ta karkata ya yi ta ya zo da alwala ya yi ta kuma da komai da komai nata sai da ya fuskanci ba alƙibla ba to yanzu wannan sallar shi ba ta yi ba saboda ya bar wani sharaɗi daga cikin sharuɗan ita sallar an wuji da mani'un min sihhatihi ko kuma aka samu wani abu wanda zai hana ingancin wannan wannan abin ka zo ka kayan wani ka amshi kayan wani kawai sai ka je ka saida shi to duka wani kayan da ba naka ba idan ka saida shi sai da arba ta yi ba in dai ba shi ya wakilta ka ba kawai da ka amsa zuwa kai ka saida shi to wala ta bi ma lesa ma shi ma la tamlik duk abin da baka mallake shi ba za ka saida shi ba amma idan ya zamanto ba naka bane kuma mutum ya sanya ka a matsayin wakilinsa saboda shi bai san harkar kasuwanci ba bai san ba wannan bangaren ya ake saida ba zai iya idan ya je da kanshi a cuce shi ka amsa ka saida mishi da yardar shi wannan baya daga cikin almani almani shine ka saida abin da ba naka ba kuma ba a maka izini a cikin saida shi ba ko kuma kamar yadda muka faɗa a ɗazu alfasid da ba wuce da mani'un min sihhati irin gashi lokacin sallah yayi amma kuma mace tana jini na al'ada wanda wannan ba zai yi ba ta yi sallata ta inganta an gane ko? na'am bala ya ce al-dabidu tasi' wato abinda za a iya kiyayewa na tara a cikin wannan babi wanda kuma shine na ƙarshe alfasid wato dai zai ci magana zai ci gaba da magana akan alfasid bala ya ce huwal batilu to shine abin da yake rugujajje abin da yake bacacce a wajen jumhur gabaki ɗayansu in banda al-imam abu hanifa an nu'man ibn thabit to shi yana ganin cewa al-fasid to shine ma nahayuhu bil wasfi yustafadu wanda khalafa nu'man fil fasadu ma nahayuhu bil wasfi yustafadu wato shi ne abinda alimamu shankaiti ya faɗa abu hanifa ya saba wa jumhur a nan akwai bambanci tsakankanin alfasid da albatil ya ce albatil shi ne wanda a farko ma dama shari'a ba ta yadda da shi ba duk abin da a farko shari'a ta haramta shi ba wani dalilin da ya sa aka haramta shi ta wannan shi ne ake ce da shi albatil irin su nama alhazir irin su naman mushi wannan duka ana ce da shi albatil amma irin abin da ya shafi riba ana ce da ita alfasid saboda riba ƙarin nan da ya sa ya zamanto bacacci amma inda a ce za a cire wannan ƙarin zai zamanto mu'amala ce mai kyau to shine malamai malam ya ce abin da ake nufi da alfasid shine albaɗin face dai a waɗannan guraren guda illa fil hajji wan nikahi face dai a cikin abin da ya shafi harkar aikin haji da kuma abin da ya shafi kulle na aure a kulle na aure idan aka ce wani auren fasada bai kaza to za a iya bude shi ne kuma idan ya zamanto an yi kwanta auren da za a iya dan gyara shi ne ya zamanto an ci gaba da auren amma idan aka ce ba tsalle to zai iya ko saboda rasa wani rukuni daga cikin rukunansa ko ba alwali aka yi auren ko kuma ya zamanto ba a samu ba almahal din wato tsakankanin mijin da matar ba a samu a tawafuk ba a tsakankanin su wannan zai ci za a ci alfasidi ne saboda ba a samu haduwar kai ba ko wani abu ba kamancin haka wanda shari'a ta gindaya a lokacin da za a aure sai an zo da shi so za a ce da shi albatil alhamdulillah wallahu ta'ala alam bi hadha alqadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik